الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata a yau muna sha shida ga watan rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace ma bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna sharhu sunna na ashekul imam abu ibrahim Ismail ibn Yahya ibn Ismail al-Muzani rahimahullahu ta'ala ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai misali uwa wadda take ta danganta ma'ana wadda ta haifi mutum da kuma uwa ta bangaren shayarwa dukkan haƙƙinsu ɗaya ne ba ɗaya ba ne mahaifiyar da ta haifi mutum haƙƙinta shine haƙƙi mafi girma akan mumini bayan haƙƙin mahaliccinsa an gane ko bayan haƙƙin uwa sai haƙƙin uba domin haƙƙin uwa ya fi haƙƙin uba girma a kan ɗa kamar yadda nassi ingantacce daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tabbatar mana da haka hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa cewa wani mutum ya zo gun manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan mutumin shine muawiya ibnu haida al-kushairi Allah ya kara masa yadda yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man ahaqqun nasi bi husni sahabati yace ya manzon Allah waye a cikin mutane gaba daya wane ne ya fi cancanta na abuce shi da halin kyautatawa manzon Allah yace masa ummuk mahaifiyarka ya ce sannan sai wa manzan Allah ya ce masa mahaifiyarka sannan sai wa manzan Allah ya ce masa mahaifiyarka sannan sai wa manzan Allah ya ce masa sannan mahaifinka a wata riwaya sai yake ce ce masa sun mala'akrab fala'akrab sannan sai wanda yake kusa da kai sannan kuma wanda yake mafi kusa da kai to don haka lalle mahaifa wanda suka haifi mutum su suka fi kowa girman haƙƙi a kansa bayan haƙƙin ubangiji subhanahu wa ta'ala to haka nan ita ma uwa ta shayarwa tana da haƙƙi akan ɗan da ta shayar sai dai haƙƙinta bai kai haƙƙin mahaifiyar da ta haife shi kamar yadda su ma 'yan uwa waɗanda suke na shayarwa suna da haƙƙi akan mutum haƙƙi na kusaci sai dai su ma haƙƙinsu bai kai haƙƙin 'yan uwa waɗanda suke na danganta na'am wai misali dan uwa ne kake da shi wanda ya dace a ce ya kyautata maka bai ya kyautata ba kai ma kana iya juya masa baya ka daina kyautata masa a a baya dacewa in mutum ya hana kana shi kai ba shi an gane ko karka biya masa domin haka Allah ya karantar da mu idfa billati hiya ahsan fa idza allazi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم كما أتن cikin suratul muminun ya fada idfa billati hiya ahsanus sayyi'a to dan haka rashin kyautatawa ta dan uwa ga dan uwa wannan muguntawa ce to amma ta hanyar da zaka ije kai idan Allah ya baka halin kyautata masa kyautata masa ka nemi ladanka abun Allah subhanahu wa ta'ala kuma domin ƙoƙarin sauke nauyin da Allah ya dora maka na haƙƙin ‘yan uwa kamar yadda ya faɗa a can cikin suratul baƙara wa iza a kazana misa gabani isra'ila la ta'abudu na illallah wa bilwalidaini ihsanan wa zil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna bayan ya yi umarnin cewa a kyautata ma mahaifa sai ya ce wabi zilkurba hakanan yan uwa waɗanda suke ma'abuta kusaci haka in ka ɗauka a cikin ayatul hukuk wadar Allah subhanahu wa ta'ala wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bi zil qurba wal yatama wal masakini والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا haka a can faɗarsa yas'aluna kama za yunfiqun qul ma anfaqatum min khairin falilwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa bin sabil wa ma taf'alu min khairin fa inna allaha bihi alim haka kuma ya faɗa wa ati zal qurba haqqahu to don haka kasancewar ko da ɗan uwa baya kyautata maka karkai karka biya shi kai kyautata masa domin ka sauke nauyin da Allah ya dora maka kuma wannan kyautatawa da za ka yi masa insha Allahu ta'ala mai yiwa za ta iya saita shi shi ma ya dawo kan, kan hanya darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama wata matsala daga cikin matsaloli na aƙida shine matsala ta imani da mala'iku kamar yadda bayani ya gabata imani da mala'iku ginshiki ne daga cikin ginshikai shida wato na imani kamar yadda ya zo a cikin hadisin umar allah ikara masa yadda hadisin da aka fi saninsa da suna hadisu jure wanda ya yi ma manzan allah sallallahu alaihi wasallama tambaya dangane da imani bayan ya yi masa tambaya dangane da hakikanin musulunci da ya masa tambaya game da imani manzon Allah ya ce masa al'imanu an tu'umina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'umina bil qadari khairihi wa sharrihi ash-shahid da yace an tu'umina billahi sai yace wa mala'ikatihi don haka wannan hadisi yana tabbatar mana imani da mala'iku rukuni ne daga cikin rukunan imani guda shida haka faɗar Allah subhanahu wa ta'ala laisa da birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin a wannan aya ubangiji ta'ala ya zano mana gimshikan imani guda biyar na cikon shida sai ka koma fadarsa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar da fadarsa wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira haka ya fada a cikin wannan sura amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi a nan ma ya zano mana hudu daga cikin rukunan imani haka a cikin suratun nisa fadarsa wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida to don haka imani da mala'iku rukuni ne daga cikin rukunan imani guda shida imanin mumini baya tabbata sai ya yi imani da wannan halitta wadda halitta ce mai daraja mai matsayi abun Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda bayani ya gabata wato yadda ake imani da mala'iku shine jumlatan wa tafsilan kamar yadda bayani da ya gabata akan wannan mas'ala. to shine malam abin kula yake cewa kana kalkalka bi mashi'atihi an gairi hajatin kana bihi ubangiji mai girma da ɗaukaka ya halicci halittunsa bi mashi'atihi da sansa da nufinsa an gairi hajatin kana bihi ba don wata bukata da take tare da shi game da halittun bayani ya gabata ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala samar da dukkan waɗannan halittu gaba ɗaya ba don Ubangiji ta'ala yana da buƙatar cewa bayansa su kama masa wani ɓangare na gudanar da mulkinsa ko su taimaka masa kamar yadda Ubangiji ta'ala ya tabbatar mana shi baya buƙatar komai a wajen kowa kowa da komai mabukata ne zuwa gare shi والله الغني وأنتم الفقراء يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله dan haka mawadaci ne bai ya buƙatar taimako da agaji na kowa wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira sai ya ce wa khalaqal mala'ikata jami'an li ta'atihi dukkan mala'iku Allah ya halicce su takanas saboda tsantsar yi masa da'a bayi ne waɗanda Allah ya halicce su saboda yi masa da'a don haka ba sa saba masa kamar yadda ya faɗa alaiha mala'ikatun gilagun shidadun la ya asuna Allah ma amarahum wa ya fa'aluna ma yi umaru haka a can cikin suratul anbiya bali ibadun mukramuna لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون su mala'iku da umarnin Allah suke aiki abin da yace su yi shi suke yi kuma ba sa saba masa wajabalahum ala ibadati kuma ya halicce su akan bauta masa tsantsar ibada akan haka Allah ya kwaba halittarsu kamar yadda ya faɗa wa qalu takhazar rahmanu walada an gane ko sai yace subhana bal ibadu mukramuna la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ko kuma ba ita ba fadarsa yusabbihuna al-laila wan nahara la yabsurun mala'iku suna tsarkake ubangijinsu tsawon dare da yini ba sa fatara ma'ana ba sa yankewa ga barin bautarsa daidai da kyautawar ido a kowane lokaci cikin ibada su sai ya ce faminhum mala'ikatun bi kudratihi lil arshi hamiluna daga cikinsu akwai mala'iku na musamman waɗanda suke ɗauke da gadon mulki na ubangiji subhanahu wa ta'ala bi kudratihi amma da kudrarsa ba wani karfinsu ba ne ke ɗauke da wannan gadon sarauta a'a da su mala'ikun da ita al'arshin dukkanta wato da kudura ta Allah subhanahu wa ta'ala ne take tsaye kamar yadda ya faɗa inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura haka kuma ya faɗa wa yumsiku samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idhni inna allaha bin nasi larahufur rahim shi yasa anan malam yace fa minhum daga cikin su mala'ikatun akwai wasu mala'iku na musamman bi qudratihi lil arshi hamiluna waɗanda suke ɗauke da gadan mulki na ubangiji subhanahu wa ta'ala da ƙudurarsa su ya ce wa ƙa'ifatun minhum haula arshihi yusabbihuna wata jama'ar daga cikin mala'iku suna tsarkake ubangiji subhanahu wa ta'ala a gefen al'arshinsa da su mala'ikun da suke ɗauke da al'arshi da waɗanda suke gefen al'arshin gaba ɗayansu suna tasbihi da yaban Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya faɗa allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi sai yace wa akharuna bihamdihi yuqaddisuna wasu daga cikin mala'ikun suna tsarkake ubangiji subhanahu wata'ala bihamdihi da yabansa wasdafa minhum rusulan ila rusulihi daga cikinsu Allah ya zaɓi wasu mala'iku a matsayin jakadu ne nashi wanda yake tura su zuwa ga manzanninsa domin isar da saƙo kamar yadda ya zaɓi jibrilu alaihi salam a matsayin cewa shine amintacce wajen isar da wahayi zuwa ga manzanni sai ce wa ba'abun mudabbiruna li amrihi wasu daga cikin mala'iku masu gudanarwa ne ga lamarin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda akwai mala'ikun da Allah ya wakilta game da arzikin bayi da saukan ruwa daga sama kamar yadda ya wakilta jibrilu alaihi salam kamar yadda ya wakilta israfil game da busa ƙaho idan ƙarshen duniya ya zo tashin alkiyama kamar yadda ya wakilta mala'ika na musamman game da karɓar rayukan bayi kamar yadda wasu mala'iku na musamman ya wakilta su game da rubuce ayyukan bayi da ƙididdige su da tabbatarwa a cikin littafinsu wasu mala'ikun Allah ya sanya su makiyaya ne suna tafi gaba gabawa da bayan salahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah bayani dai ya gabata nau'i-nau'i na ayyuka da Allah ya azama mala'iku shine anan malam ya ce wa ba'ahu wasu daga cikin mala'ikun mudabbiruna masu tafiyarwa ne li amrihi ga lamarinsa abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake gudanarwa game da bayansa wasu mala'ikun Allah ya dora musu waɗannan ayyuka za mu tashi gaba ta gaba قال المصنف رحمه الله تعالى ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته وقبل ذلك للأرض خلقه wani hahu an shajaratin kadi na faza ƙaba'uhu alaihi bi akliha ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا أنه لها مذهبا ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها فهم بذلك عن الهدى محجوبون وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون malam Allah ya ji kansa na faɗa thumma khalaqa adama biyadihi sannan ubangiji mai girma da ɗaukaka shine ya halicci annaba adam alaihi salam biyadihi da hannunsa wanda ya dace da girmansa bayan ya halicce shi wa askanahu jannatahu ya zaunar da shi aljannarsa wa qabla zalika kafin ya shigar da shi aljannar ko kuma tun kafin ya halicce shi kafin ya shigar da shi aljannar lil ardi khalaqahu daman ya halicce shi ne domin saukar da shi zuwa doran ƙasa tuntuni sanin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rigaye adam ba zai dawwama a aljanna za a saukar da shi zuwa doron ƙasa sai ce wani haku an shajaratin ƙadi na faza ƙaba'uhu alaihi bi akliha kuma ya hane shi game da kusantar wata itaciya daga cikin itacen aljanna adina faza qada'uhu alaihi wanda tintini hukuncin Allah subhanahu wata'ala ya zartu akan annaba adam bi akaliha game da cin wannan itaciya tintini hukuncin Allah ya zartu annaba adam sai ya ci wannan itaciya ba yadda za a yi ya kauce mata thumma btalahu bima nahahu anhu minha sannan sai ya jarrabe shi bima na haku anhu game da abinda ya hane shi game da kusantarsa min hana itaciyar Allah ya jarrabe shi ala dole ya ci domin hukuncin Allah ya yi rigaye a kan haka shi ne ya ce sun masallada alaihi aduwahu sannan sai ya saka masa makiyinsa shine iblis fa aga wahu alaiha ya batar da annaba adam alaiha akan cin wannan itaciya domin shi ya kawata masa cin wannan itaciya ya ziga shi domin yaudara ce ya yi masa wa ja'ala aklahu laha ila al-ardi sababan wato ubangiji ta'ala ya sanya cin itaciyar da annaba adam yayi shine sababi ila al-ardi zuwa saukowar shi zuwa doran kasa daga aljanna fama waje da ila tarki akli hasabilan don haka annaba adam bai samu wata hanya ila tarki akli ha zuwa barin cin wannan itaciya kwata-kwata bai samu wata hanya wadda zai bi domin barin cin wannan itaciya abin ya zama dole Allah ya riga ya zartar wala an hulaha mazhaban malam yace kuma bashi da wata matafiya ga barinta ala tilas ya ce to wannan mas'ala da malam ya shigo da ita farko malam yana tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala wata sifa wanda ya tabbatar ma kansa ita ce sifa ta hannu hannu wanda ya dace da girmansa kamar yadda a cikin wannan kissa ta annaba adam alaihi salam wanda kasancewar sifa ta hannuwa sifa ce wadda Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar ma kansa a cikin alkur'ani haka manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya tabbatar masa wannan sifa a cikin hadisai ingantattu wanda sun wuce a lissafa daga cikin ayoyi na alkur'ani waɗanda suke tabbatar da sifa ta hannu ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul ma'ida wa qalatil yahudu yadullahi maglula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuqatani yunfiqu kayfa yasha yahudawa suka ce hannun Allah a kukunce yake ma'ana taurin hannu gare shi baya ciyarwa qatalahumullahu wanda wannan sai ka sanya shi layin rashin kunya wanda yahudu suka yi ma ubangijinsu subhanahu wata'ala cewa wai hannun Allah a kukunce ke ma'ana taurin hannu gare shi ma'ana baya bambaruwa kaga anan hatta da yahudu sun tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala wannan sifa ta ina suka san Allah yana da hannu cikin littafin da annabi Musa ya zo da shi ubangiji ta'ala ya ce gullata aidihim hannuwansu ne aka kukunce ma'ana su su ne masu taurin hannu su ne ba sa bambaruwa don haka in ka gaba yahudi ya baka dala to ya tabbatar da a karkashin wannan dala da ya baka zai samu dala goma domin shi bai san taimako bai san tausayi ba shi kawai yan tire an gane ko maslahar shi yake kallo in ya baka dala to ya tabbata ya samu dala goma a karkashinta ta da haka yahudu ya fi kowa ruwa ubangiji ta'ala ya ce gullata aidihim walu inu bi ma qalu an la'anci su ma'ana an kore su an nisanta su ga barin jinkan Allah a sababin wannan mummunar fada da suka fada suka dangana ga ubangijinsu sai ya ce bari ya dahu sanade hannayen Allah mabasudata ne a shimfiɗa suke ba dare ba rana yunfi ku kaifa ya sha yana ciyar da bayansa iya yadda ya so kaga a nan ubangiji ta'ala ya tabbatar ma kansa sifa ta hannuwa hannuwa biyu waɗanda suka dace da girmansa cayi bal ya dago bari dai hannayen allah mabasudata ne a shimfiɗa suke ba dare ba rana yunfiku kaifa ya sha yana ciyar da bayansa iya yadda yaso haka a can cikin suratu zumar ko kuma kafin suratu zumar ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratu yasin awalam yarau anna khalaqana lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wannan aya tana tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta hannu hannu wanda ya dace da girmansa haka a cikin suratul zumar qala ya iblisu ma ma mana aka anta sujuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-ali ubangiji ta'ala yace ya kai iblis ma mana aka anta sujuda lima khalaqtu bi yadayya mi ya hana ka duka kai sujada ga wanda na halicce shi da hannayena shine Adam alaihi salam ubangiji ta'ala yace astakbarta shin girman kai ne kai game da bin umarni na am kunta min al'alina ko ko ka zamanto daga cikin masu dagin kai masu nuna isa da jiji da kai gare to haka a cikin wannan kenan a cikin suratul sad a cikin suratu zumar ubangiji ta'ala ya faɗa wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama was samawati madwiyatun bi yamini ƙasa gaba ɗayanta duk abin da yake cikinta na halittu duwatsu da itace da komai jimki ne na Allah subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama sammai bakwai gaba ɗayansu abin yamutsewa ne abin dunkulewa ne a hannun damar Allah subhanahu wa ta'ala an gane ku wannan aya tana tabbatar da cewa yana da hannu biyu hannun dama sai dai manzon Allah ya faɗa cewa kiltaye dai hiyaminu dukkan hannayen Allah subhanahu wata'ala dama ne haka kuma faɗarsa a cikin suratul fathi innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim lalle waɗanda suke mubaya'a da kai su san da cewa da Allah ne suke kulla mubaya'a yadullahi fawqa aydihim hannun Allah shi ke saman hannuwansu lokacin da suke kulla mubaya'a da kai to dukkan waɗannan ayoyi suna tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta hannu hannu wanda ya dace da girmansa haka daga cikin hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da manzon Allah yake faɗa inna Allah ta'ala yabsudu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahari wa ya busudu yadahu bin nahari li yatuba musi'ul layli hatta taqulu ash-shamsu min maghribiha ubangiji ta'ala yana shimfida hannunsa tsawon dare dan ya karɓi tuban wanda ya mugunta aiki a cikin yini haka yakan shimfida hannunsa a cikin yini domin ya karɓi tuban wanda ya mugunta aiki a cikin dare ubangiji ta'ala bai gushe ba yana haka kuma ba zai gushe ba akan haka har sai an kai lokacin da rana ta fara hudowa daga yamma haka hadisin da manzala sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yake cewa yadullahi mal'a yace hannun Allah cike yake fal sai yace la yugiquha nafaqa ciyarwa ba ta tauye abin da ke hannun Allah to shi ne anan malam yake faɗa ya ce sun makalaka adama an gane ku don haka aƙidar ahalus sunna wal jama'a duk abin da Allah ya tabbatar ma kansa na sunaye da sifofi ka tabbatar masa ba tare da nuna kaifiya ba sanin kaifiya wannan na gare shi kamar yadda ya faɗa laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir kuma in aka ce hannu mun fahimci menene hannu hannu ba kai bane ba kafa bace ba ciki bane ba baya bane ba kwabri bane an gane ko ubangiji ta'ala yana da hannuwa hannu wanda ya dace da girmansa mun jahilci yadda hannayen Allah subhanahu wata'ala suke da yadda suke ba mu sani ba domin shi bai ce mana ba ga yadda hannunsa yake manzansa kuma bai faɗa mana ba iya ma ka'idar da ya ajiye mana laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir ya fada wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya fada kuma hal ta'lamu lahu samiya shi kadai ya san yadda hannuwansa yake kuma mun yi imani babu wani abu na halitta wanda yayi kama da zatin Allah subhanahu wata'ala walillahi al-masalul a'la giwa tana da hannu sauro yana da hannu shin hannun sauro daidai yake da na giwa ba ɗebe yake to don haka ubangiji ta'ala shi kaɗai ya san yadda hannuwansa suke wanda kasancewar a nan da malam ya ce ya halicci annaba adam da hannuwansa wanda wannan wani matsayi ne na daraja da ɗaukaka da allah ya yi ma annaba adam alaihi salam dukkan wasu halittu da Allah ya halitta ya halicce su ne ta hanyar kunfa ya kunu an gane ko cewa kasance sai abin ya kasance daidai da nihin Allah dukkan waɗannan halittu da kalima ta kunfa ya kunu Allah ya halicce su domin ya faɗa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun ya faɗa inna ma ƙaununa li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun to amma da ya tashi halittar annabi adam dan karrama annabi adam ubangiji ta'ala ya halicce shi ne da hannuwansa masu girma masu daraja to shine anan kamar yadda ayar da muka karanta dazu qala ya iblisu ma mana aka anta sujuda lima khalaqtu bi yadayya ubangiji ta'ala yace ya kai iblis mi ya hana ka duka ka yi sujada ga wanda na halicce shi da hannuwana to don haka wannan kuma a ranar kiyama a cikin hadisu shafa'a lokacin da al'ummu za su zo gun annaba adam domin neman ya shige gaba ya nema musu alfarma a gun Allah subhanahu wa ta'ala a rabe hukunci kowa ya san makomarsa daga cikin zigawar da al'ummu za su ma annaba adam za su ce masa ya adam an ta'abul bashar ya adam kai ne uban talikai ma'ana bayi gaba ɗaya mutane kai ne mahaifinsu khalaqaka Allahu bi yadihi Allah ya halicce ka da hannuwansa wa nafaka fika min ruhihi kuma ya busa maka rai daga cikin rayukan da ya halitta wa amara almala'ikata fasajadu laka ya sanya mala'iku suka duka suka yi maka sujada wa askanaka aljannata ya zaunar da kai aljanna ala tashfa'u lana ila rabbik ya adam yanzu ba za ka cece mu gun ubangijinka ala tara ma na fihi wa ma balagana shin baka ganin yanayin da muke ciki baka ga yadda muka kai matukar wahala a shahid kaga anami za su faɗa khalaqaka Allahu bi yadihi Allah ya halicce ka da hannuwansa to dan haka su al-mu'awwila wannan sifa ta hannu sai suka jirkita ta suke fassara ta da kudura wasu su fassara ta da ni'ima an gane ko bali ya dahu mabsudata ne sai su ce wai bali ni'ima tahu an gane ko wasu kuma su fassara wato hannun Allah da cewa ƙudirash kaga wannan kasancewar duk wanda ya fassara ta da ni'ima ya fassara hannun Allah da ni'ima ko ya fassara shi da ƙudira ya kuskure in ka fassara a haka kenan ka rushe darajar da Allah ya ma annaba Adam ta wannan matsayi da Allah ya masa domin dukkan halittu hatta da Iblis da me Allah ya samar da shi ya samar da shi da ni'imar shi kuma ya samar da shi da kudurar shi kenan wace daraja Adam yake da ita duriya akan Iblis kuma in ka ce wannan ka ce bali ya dahu mabsudata ne ni'imata to ai ni'imar Allah ba bi bace ni'imomin Allah sun wuce a lissafa shi ya faɗa wa in ta'uddu ni'imatallahi la tuhsuha inda za ku yi kokarin kididdige ni'imomin Allah to ba za ku iya kididdigewa kowace komai da ka sani Allah ya samar da shi ne da kudirar shi kuma da ni'imar shi don haka aqidar ahlus sunna wal jama'a tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala duk abin da ya tabbatar ma kansa na sunaye da sifofi ba tare da jirkitawa ko kuma nuna kaifiya ko kuma nuna kama ko kuma wohintarwa to shine malam sai yake cewa kuma ya zaunar da shi aljannar shi wa askanahu jannatahu ya zaunar da shi aljannarsa wanda ita wannan aljanna da Allah ya zaunar da annaba Adam a cikinta a faɗa mafi rinjaye ita ce aljannar da muminai za su shiga a gobe kiyama Allah ya sanya mu a cikinta Allah ya sanya mu a cikinsu ita ce ainihin aljannar da muminai za su shiga a gobe kiyama tare da cewa wasu malamai sun ce wata aljanna ce ta musamman a wani gu maɗaukaki wasu kuma sun taka birki ba su ce komai ba amma a faɗa mafi rinjaye aljannar da Allah ya zaunar da annaba Adam a cikinta bayan ya halicce shi ita ce ainihin aljannar da muminai za su shiga a gobe kiyama wanda karmu manta ya gabata tun a cikin mukaddima ta risala an gane ku da yake cewa wahiyar lati a habatallahu minha adama nabiyahu wa khalifatahu ila ardihi bima sabaka fi sabiki ilmihi shine yace wa khalaqal jannata fa a'addaha dar khuludin li awliyaihi sai ce wahiyar lati a habaɗallahu min ha'adama nabiyahu wa khalifatahu ila ardihi bima sabaka fi sabiki ilmihi shi ne malam ya ce wa ƙabla zalika lil ardi khalaqahu kafin zaunar da shi a wannan aljanna lil ardi khalaqahu tuntuni daman Allah ya halicce shi saboda rayuwa a wannan duran ƙasa Allah ya kaddara ya hukunta annabi Adam ba zai dawwama a wannan aljanna za a saukar da shi zuwa doron ƙasa. gane ko sai ya ce wani hahu an shajaratin kadina faza ka ba'uhu alaihi bi akaliha wato ubangiji ta'ala sai ya hane shi gabarin kusantar wata itaciya ba ma ci ba cin ita kusantar ta ma Allah ya hane shi kamar yadda ya faɗa ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها تنتن hukuncin Allah ya zartu akan annaba Adam bi akaliha game da cin wannan itaciya tuna Allah ya hukunta ya zartar ban makawa annaba Adam sai ya ci wannan itaciya amma Allah sai ya hane shi wanda kuma jarrabawa ce ta musamman shine malam yace sun mabtalahu bima nahahu anhu minha sannan sai ya jarrabe shi game da abin da ya hane shi na wannan itaciya Allah ya jarrabe shi jarrabawa ta ubangiji shine sun masallada alaihi aduwahu ya saka masa babban makiyin shi shine iblis fa agawahu wato ya batar da shi alaiha akan wannan cin itaciyar ya ringa kawata masa ya ringa ziga shi wanda daman kafin haka ubangiji ta'ala ya ja kunnan annabinsa annaba adam cewa ya kiyaye iblis makiyinsa kamar yadda a can cikin suratu daha ubangiji ta'ala ya faɗa faƙulina ya adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjik fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ara wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha ubangiji ta'ala yace muka ce ya adam inna hadha wannan da kake gani iblis aduwwun laka wa li zawjika makiyinka ne makiyin matarka ne fala yukuri janna kuma min aljannati kar ku sake ya fitar da ku daga wannan aljanna da na zaunar da ku fata shiga ubangiji ta'ala ya ce in har ka fita daga wannan aljanna ya kai adam ubangiji ta'ala ya ce za ka wahala za ka wahala matarka ta wahala zuri aka su wahala inna laka allah ta ju a fiha a wannan aljannatawa allah ya ce ba za ka yi yunwa ba wala ta'ara kuma ba za ka tsiraita ba maganar yunwa abinci da tufafi an wuce wa annaka la tadma'u fiha kuma ba za ka ji kishirwa a cikinta wala tabaha ubangiji ta'ala yace kuma gumin rana gumin rana ma'ana hantsi ma ba zai bige ka ba to amma yaya aka yi shi wannan babban maƙiyi na babanmu annaba adam makiyinmu har zuwa kiyama sai ya ringa kai kawo yana jefa wasi-wasi yana kawata ma annaba adam cin wannan itaciya shine ubangiji ta'ala ya faɗa mana fa wasu wasa ilaihi shaytan qala ya adam hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla ya ringa jefa wasi-wasi ga annaba adam ya ringa kawata masa cin wannan itaciya ya ce ya kai adam hal adulluka ala shajaratul kulli shin wai kana so in nuna maka itaciya ta dawwama wanda duk wanda ya ci ta ba maganar mutuwa wa mulkin layabla da sarauta wadda ba ta kokewa wadda ba ta tsufa to a wannan zigawar da ya musu annaba adam alaihi salam sai suka ci wannan itaciya fa akala minha fa badat lahumu sawatuhuma wa qafika yakhsifani alaihima min waraqil janna kamar yadda kuma a can cikin suratul a'raf ubangiji ta'ala ya kissanta mana wannan kissa an gane ko shine yace wa qulna ya adamu uskuna anta wa zawjuka aljanna fakula min haythu shi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما أن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال هبئوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلهين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون Ubangiji ta'ala ya ce ya kai Adam kai da matarka ku zauni wannan gida na aljanna. Ubangiji ta'ala ya ce fakula min haisu shi ituma duk inda kuka so duk abin da kuka gani duk ko mai ne Ubangiji ta'ala ya ce ku ci an ba ku izini. amma wala ta karaba hazihi shajara wannan itaciya ubangiji ta'ala ya ce kar ku kusance ta da ce fata kuna mina zalimina sai ku zamanto daga cikin masu zaluntar kawunansu ba wasu wasa lahumar shaifan shaidani sai ya ringa yi musu wasi wasi ya ringa kawata musu cin wannan itaciya liyu gudiya lahuma ma wuriya an huma min sau'atihima don ya bayyana musu abin da aka rufe aka suturce su na al'aurarsu wa ƙala sai ya ce da su ma na hakuma rabu kuma an hazihi shajara kusan da cewa ubangijinku bai hane ku ba game da cin wannan itaciya illa an ta kuna malakai ne sai dai don kar ku zamanto mala'iku au ta kuna min alkhalidina ko kuma don kar ku zamanto masu dawwama a wannan aljanna wa qasamahuma ya musu rantsuwa da ubangijinsu yace inni lakuma la minan nasihina lalle ni ina mai galgadi gare ku to wannan rantsuwa da ya ma annabi adam da ita ce ya ruda annabi adam ya masa rantsuwa da Allah kuma ya tabbatar masa cewa shi yana daga cikin masu yi masa nasiha shine ubangiji ta'ala yace fadallahu ma bi gurur wato sai ya saukar da su bi gururin a sababin rudin da yayi musu ma'ana ya kusantar da su game da cin wannan itaciya falamma zaqa shajara lokacin da suka ci wannan itaciya kai tsaye badat lahuma sau'atuhuma al'aurarsu sai ta kwari ta bayyana a fili wa ɓafika ya sifani alaihima min waraƙil janna adam da matarsa hawa sai suka haɗu suna cire ganyen itace na aljanna suna ɗamfarawa a jikinsu suna rufe al'awararsu wana da kuma rabbuhuma kai tsaye ubangijinsu ya kiraye su ya ce alam an hakuma an tilkuma shajara shin daman ban hane ku ba game da cin wannan itaciya wa a kulla kuma ban faɗa muku ba inna shaifana da kuma aduwun mubin cewa lalle shaidani makiyi ne gare ku mai bayyanar da kiyayyarsa a fili ala rabbana zalamna anfusana adam da matarsa hawa sai suka faɗa suna masu komawa ga ubangijinsu da tuba suka ce rabbana zalamna anfusana ya ubangijinmu mun zalunci kawunanmu sun tabbatar da cewa su masu laifi ne wanda tabbatar da mai laifi ya tabbatar da laifinsa sababi ne wanda yake na samun afuwa da gafara a gun Allah subhanahu wa ta'ala don haka wannan istighfari ta zamanto sayyidul istighfari domin bawa yana furci da cewa shi mai laifi ne Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastaba a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta mai laifi yayi furici da cewa shi mai laifi ne wannan sababi ne na samun gafara da yafiya a gun Allah subhanahu wataala annabi Musa alaihi salam da yayi kisan kai me ya fada qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara la innahu huwal ghafurur rahim annabi yunus me ya faɗa wa zannuni iz zahaba mughadiban fa dhanna allan naqdira alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin to haka suka ce rabbana zalamna anfusana ya ubangijin mu lalle mu mun zalunci kawunan domin mun ketare iya iya mun ketare iyakar da kai mana wa illam taghfir lana wa tarhamna in har baka gafarta mana laifinmu ka ji kanmu to lanakunanna minal khasirin lalle ne zamu zamanto daga cikin tababbi wanda makomar su ita ce wuta ubangiji ta'ala sai ya ce ku sauka daga wannan aljanna wala kun fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi kuna da matabbata a ban kasa da jin daɗi ilahinin zuwa lokacin mutuwarku qala fiha tahayuna ubangiji ta'ala yace a cikin wannan ƙasa za ku rayu wa fiha tamutuna kuma a cikin ta za ku mutu wa minha tukrajuna kuma daga cikin ta za a fitar da ku idan alkiyama ta yi to kaga shine anan malam yace wa qabla zalika lil ardi khalaqahu kafin haka daman Allah ya halicci annabi Adam saboda shine sauka zuwa doron ƙasa ya rayu wani hahu an shajaratin ƙadina faza ƙaba'uhu alaihi bi akliha ya hane shi game da gabarin ya hane shi game da kusantar wata itaciya da ci ƙadina faza ƙaba'uhu alaihi bi akliha wanda tintini hukuncin Allah ya zartu akan annaba adam bi akliha game da cin wannan itaciya cewa dole sai ya ci ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها sannan ya jarrabe shi game da abin da ya hane shi shine cin itaciyar thumma sallada alaihi aduwahu sannan ya saka masa babban makiyinsa shine iblis fa agwahu ya batar da shi alaiha akan cin wannan itaciya ta hanyar kawata masa cin itaciyar da yi da nuna masa cewa wannan itaciya ce ta dawwama kuma itaciya ce wadda take ta samun mulki mulkin da baya kokewa ya masa kuma rantsuwa da Allah kuma ya tabbatar masa cewa wai shi nasiha ce yake masa shine malam yace waja'ala akalahu laha ila al-ardi sababa ya sanya cin wannan itaciya da annaba adam yayi sababi ne zuwa saukowa zuwa doron kasa fama waje da ila tarki akliha sabila annabi adam bai samu wata hanya zuwa barin cin wannan itaciya domin Allah ya riga ya hukunta ya zartar an gane ku duk wala anhu alaha mazhaban kuma ba shi da wata matafiya ga barin cin wannan itaciya wannan yana tabbatar mana duk abin da Allah ya hukunta ya zartar to ban makawa an gane ku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa rufi atila aqlamu wa jaffati suhufu annama akhfa'aka lam yakul li yusibaka wa ma asabaka lam yakul li yukhdi'aka duk abin da ya same ka bai zamanto ba zai kuskure maka duk abin da ya kuskure maka kuma bai zamanto ba zai same ka to shi yasa ba yadda za a yi hukunci ne na Allah Allah ya riga ya zartar shi yasa a jayayyar da annabi Musa alaihi salam suka yi da annabi Adam wanda annabi Musa alaihi salam yake ma annabi Adam rarauka yace ya Adam anta abuna khayyabtana wa akhrajtana min aljanna annabi Musa yace ya Adam kai ne babanmu kai ka tabar da mu ka fitar da mu daga aljanna qala lahu adam annabi adam sai ya faɗa ga annabi musa ya ce ya musa istafaka allah bi kalamihi wa khadda laka bi yadihi ka san da cewa fa kai ne allah ya zabe ka da zancensa Allah ya gana da kai ya zaɓe ka ya yi zance da kai wa haɗa laka biyadihi a taurar da ya baka da hannun shi ya rubuta ta ubangiji mai girma da ɗaukaka da hannun shi ya rubuta a taurar ya ce a talumuni ala amrin Hullahu alayya qabla an ya ni bi arba'ina sana yanzu ka ringa zargina akan wani al'amari wanda tuntuna Allah ya kaddara mun ba yadda zan yi kafin ya halicce ni da shekara arba'in manzon Allah sai yake faɗa fa hajji Adamu Musa fa hajji Adamu Musa annabi adam su yi galaba akan annabi musa akan wannan hujja da ya bashi yaya za ka zarge ni akan abin da kafin allah ya halicce ni da shekara arba'in tuntuni ya kaddara mu to don haka kenan abu ne wanda yake ban makawa allah ya riga ya zartar dole ne kawai sai ya yi to shine a nan malam sai yake cewa sun makhalaka liljannati min zurriyatihi ahlan sannan Allah sai ya halicci wasu jama'a daga cikin zuri'ar annaba adam liljannati saboda shigar da su aljanna Allah ya sanya mu a cikinsu ma'ana daga cikin 'ya'yan adam Allah ya halicci wasu takanas kawai saboda aljanna ita ta zamanto ita ce makomarsu fahim bi a amali ha bi mashi'atihi amiluna su waɗannan bayi da Allah ya halitta saboda aljanna malam ya ce amiluna masu aiki ne bi a amali ha da ayyukan da za su cancanta musu shiga aljanna bi mashi'atihi amma da mashi'ar Allah da nihin shi shine ya hore su ya seta su ya musu dace game da aikata aikin da ba zai taka birki da su face aljanna a gobe kiyama kamar yadda ya faɗa fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra sai yace wa bi qudratihi da kudura ta Allah wa iradatihi da nufinsa yanfuzuna suke zartuwa zuwa gidan aljanna kudura ce ta Allah ya riga ya halice su saboda wannan aljanna kuma ya tseta su da nufinsa ban makawa za su zartu zuwa shiga wannan aljanna ba wani abin da ya isa ya kange su gabarin shiga aljanna sai ya ce wa khalaqa min zurriyatihi lin-nari ahadan kuma Allah ya halicci wasu daga cikin zuri'ar annabi Adam lin-nari kawai saboda shiga wuta wanda wannan kuma tsantsar adalci ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya tabar da su wanda Allah ya shiryar da shi wannan fadulaci taufiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya zama wajibi ya yi godiya ga Ubangijinsa ya kubuta game da ƙarfinsa da dabararsa da wayansa wanda ku Allah ya tabar da shi wannan kuma tsantsar adalci ne na shi ba zalunci ba ne saboda shi ya haramta ma kansa zalunci kuma komai ya yi akwai hikima shi ne ya ce wa kalaka min zurriyatihi linnari ahadan ya halicci wasu saboda wuta min zurriyatihi daga cikin wato zuri'ar annaba adam kamar yadda ya faɗa wa amma man bakila wastagna wa kadzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra malan sai yace fa khalaqa lahum ayunan ubangiji ta'ala ya halitta ya halitta musu wasu idanu ya halicci wasu idanu gare su la yusiruna biha wanda kwata kwata ba sa ganin gaskiya da wannan idanu ga idanun suna da isu kuru-kuru amma idanun ba sa ganin gaskiya duk bayyanar gaskiya a fili ba sa ganinta daman ya faɗa fa inna hala ta'amal absar walakin ta'amal qulubul lati fi sudur to wannan su ga idanun Allah ya halicci ida ya halicci idanu gare su amma idanun ba sa ganin gaskiya da su sai ya ce wa azanan la yasma'una biha kuma Allah ya halicci wasu kunnuwa gare su wanda ba sa sauraron gaskiya da ita ka shekara kana faɗa musu gaskiya ba sa jin ta ji wanda yake na karba sai ya ce wa ƙuluban la ya na biha Allah ya halicci wasu zukata gare su wanda ba sa fahimtar gaskiya da ita ka shekara kana faɗa musu gaskiya ba sa fahimta wanda wannan sifa ce ta 'yan wuta kamar yadda Allah ya siffanta su da wannan sifa a fadarsa a cikin wato suratul araf walaqad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun ubangiji ta'ala yace tabbas mun halicci wato masu yawa zara'ana li jahannama kasiran min aljin wal ins da yawa daga cikin mutane da aljannu Allah ya ce mun halicce su saboda wutar jahannama lahum qulubun la yafqahuna biha suna da wasu zukata wanda ba sa fahimtar gaskiya da ita walahum a'yunun la yubsiruna biha suna da wasu idanu wanda ba sa ganin gaskiya da ita wala kuma azanul la yasma'una biha suna da wasu kunnuwa wanda ba sa sauraron gaskiya ubangiji ta'ala yace ulaika kal an'am waɗannan wanda aka siffanta da waɗannan sifofi ubangiji ta'ala yace tamkar dabobi suke balhum abal bari ma sun fi dabobi bacewa ubangiji ta'ala yace ulaika humul gafilun waɗannan su ne maraukana sai yace fahum bi zalika su waɗannan bayi da Allah ya halicce su saboda wuta anil huda mahajubuna an sha makance su an kare su gabarin tabbin tafarkin shirya Allah ya kange su gabarin bin tafarkin shirya Allah ya sha makance su kamar yadda ya faɗa falamma zagu a zagallahu qulubahum haka ya faɗa khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum azabun azim sai yace wa bi a'mali ahlin nari game da ayyuka na ɗan wuta ya amaluna suke aiki bi sabiki kadarihi game da abin da ya rigaye na alkadarin Allah su ɗan wuta Allah ya hure su akan aikin da zai kai su zuwa wuta wannan kuma kudura ce ta Allah subhanahu wa ta'ala duk da cewa bayi Allah ya ba su mashi'a ya ba su zaɓi su zaɓa ma kansu abinda suke ganin ya fi dacewa da su inna hadaina husabila imma shakiran wa imma kafura kuma haka ya faɗa wa hadaina hunnajidaini an gane ku to sai dai duk abinda bawa zai yi zaɓin shi mai bin zaɓin Allah ne mashi'ar bawa mai bin mashi'ar Allah ce wa ma ta sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alami don haka ya ce wa man arada al'akirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'min fa ula'ika kana sa'ayuhum mashkura duk ƙoƙarin da za ka yi na ka aikata aikin da zai sa ka dace da gidan aljanna to wannan ba karfinka ba ne ba dabararka ba ne taufiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala kyauta ce tashi ta musamman yake bance ka da ita to haka wanda Allah ya kaddara masa tabewa da halaka wannan adalci ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma shi ne ya seta shi akan wannan aiki da kudurar shi zai aikata aikin da zai cancanta masa shiga wuta Allah ya kare mu na insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك